الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله ثم أما بعد اللهم اغفر لشيخنا واجعله من المخلصين واغفر لوالديه ولمشايخه ولجميع المستمعين يا رب العالمين قال المصنف رحمة الله عليه ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله أجمعين وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله نعم malam bayan ya tattauna akan abin da ya shafi matsala ta imani da kuma musulunci cewa dukkan waɗanda suke ma'abutan alƙibla ne musulmai ne mumine ne matuƙar sun yi imani sun yi furici da dukkan abin da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya zo da shi sun gaskata da dukkan abin da ma'aiki alaihi salatu wasalamu ya faɗa kuma ya ba da labari da shi ce wala na hudu fillahi wato ba ma kutsawa cikin lamarin Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya shafi sifatullahi subhanahu wa ta'ala ba ma kutsawa maga cewa sai mun san yanda sifatul yadi take sifatu arrijil sifatul ayin sifatul sam'i sifatul basar wannan duka ba ma kutsawa saboda ma'aike alaihi salatu wasalamu bai yi wa bayani bai yi wa sahabban shi bayani dalla-dalla a kai ba da haka mu ba za mu tsaya iya inda addini na musulunci ya tsayar da mu ba za mu yi shishigi ba mu ji kirji mu yi gaba gadi mu kutsa inda ba a ce mu kutsa ba wala numari fi dinillahi sannan kuma ba ma yin jayayya da gardama cikin addini na Allah subhanahu wataala abin da ya shafi addini na Allah subhanahu wa ta'ala addini ne wanda yake mabaniyun alal basira an gina shi akan basira ba wani abu wanda yake cikin duhu ba wani abu wanda zaka ce ga wani abu a cikin addini na musulunci wanda kuma ma'aike alaihi salatu wassalamu bai yi bayani ba ya koma ga Allah bai yi wa al'umma ba bayaninsa ba shi yasa da Allah ta'ala ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan ba wani abu na addini wanda za a ce a yanzu akwai bukatar wani ya zo shi ciko shi addini a cike yake ba wani abu wanda yake na garrama sai wanda ya so ya garrama amma dai addini kamar yadda ma'aike alaihi salatu wassalam ya ce taraktukum alal mahajjatil bayda lailuha wa naharuha sawa'un la yazigu anha illa halik azala ce na barku akan hanya wanda take farakan daren wannan hanya da ranarta dukkaninsu ɗaya ne babu wani dare cikinta kowane lokaci a cikin haske take ba wanda yake karkacewa daga kan wannan hanyar sai wanda yake hallakeke ne mun gane da kyau wala nujadilu fil qur'an sannan kuma ba ma yin jayayya cikin abin da ya shafi matsala ta alqur'ani ba ma jayayya game da cewa alqur'ani ba sifa ba ne daga cikin sifofi na Allah ba zance ba ne na Allah subhanahu wataala ba ma jayayya akan haka nan mun yi ibada da cewa alkur'ani kalamun lahi ne dukkan waɗansu wanda za su zo su yi jayayya game da abin da ya shafi alkur'ani makhluk ne ba ma tare da su wa nashhadu annahu kalamu rabbil alamin muna tabbatarwa cewa haƙiƙa alkur'ani zance ne na ubangijin talikai zance ne na Allah subhanahu wataala la minan nabiyyi wala min jibrila zance ne daga Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalamu shi ko mala'ika jibrilu isar da shi zuwa ga ma'aiki alaihi salatu wassalam nazala bihi ruhul amin ar-ruhul amin rai wanda yake amintacce wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aminta da shi ya yadda da shi sannan kuma amini ne a wajen jama'a ta mala'ikai kamar yadda amini ne a wajen manzannai ba a tunanin cewa zai shigo da wani abu cikin sako na Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah ta'ala bai so a isar da shi ba to shi ne sauko da wannan alkur'ani shi ne mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam saboda a nan haka Allah ta'ala ce mai nazala bihi ruhul amin قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين sannan kuma ga hadisi na wahayi wanda ma'aike alaihi salatu wassalamu ya faɗa gana na Aisha radiyallahu anha lokacin da mala'ika Jibrilu alaihi salatu wassalamu ya zo mishi a cikin kogai Hira ga kuma hadisi na na Aisha wanda yake magana akan yanda ya safi sifatul wahayi yanda suke zo wa ma'aiki alayhi salatu wassalam wanda shi ma yana cikin Bukhari da Muslim din yana na Aisha ne Al-Harith ibn Hisham ya tambayi ma'aiki yace kaifa yatika al-wahyu fadala ce ahyanan yatini mithla salsalatil jaras wa huwa ashadduhu alayya fayufsamu anni wa qad wa'aytu anhu ma qala wa ahyanan yatamathalu li al-malaku rajulan fayukallimuni fa'ima yaqul mun gane da kyau قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد والبخار فيقسم عنه ولهما وإن جبينه ليتفصل عرقا نعم فعلمه سيد المرسلين wato mala'ika jibrilu alaihi salatu wasalamu ya sanar da alkur'ani ga sayyidar mursalin shugaban manzanne ga baki da mala'ika jibrilu shi ya karantar da ma'aiki alaihi salatu wassalamu alkur'ani kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da mala'ika jibrilu yake saukowa ga ma'aiki a fi bidayatil amr yana mai karatu yana yi saboda tsoron kada alkur'ani ya kubce bayan mala'ika jibrilu ya shiri ya manta sai ya zama to yana ta wahaltar da kai shi sai Allah ta'ala ya saukar da la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu thumma inna alaina bayana shine muhammadan sayyidul mursalin shine yace fa'allamahu sayyidul mursalina muhammadan badal ne na sayyidul mursalina sai malaika jibrilu alaihi salatu wassalam ya da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama alqur'ani tsira da aminci su kara tabbata a gare shi da alayensa gabaki ɗinsu wa huwa kalamullahi ta'ala alqur'ani zance ne na Allah ba zance ba ne na bil'adama saboda laukani min inda gairin lahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira haka Allah ta'ala ce ko afala yatadabbaruna alquran walau kana min inda ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira sannan kuma Allah ta'ala ce la ya'tihi albatilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid wato zance ne na Allah subhanahu wa ta'ala wanda la yusawihi shay'un min kalamin makhluqin wanda ba wani abu daga zancen talikai daga zancen abin halitta wanda yake daidai da zance na Allah subhanahu wa ta'ala ba za ka haɗa zance na bayi ba da zance na Allah saboda zance na Allah fi ghayatul jauda wal itiqan ga kyau ga itiqani sannan kuma tare da balaga yake tafiya shi yasa lokacin da aka saukar wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu alƙur'ani a lokacin nan larabawa abinda kasuwar shi take ce a wannan lokacin shine wato ƙwaƙwalluwa jauda ta ƙwaƙwalluwa ita take ce a wannan lokacin ta yanda kowa ka taɓa shi yana da fasaha da sauransu to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙalubalance su tunda suna da awar cewa wannan alƙur'ani ma'aiki ne ya ƙirƙire shi to yanda suke da kai fasaha da kwakwalluwa ba wai mutum ɗaya bai zo da kwatankwacin alkur'ani su haɗu su dukansu da mutane da aljannu su haɗu a kansu zo da alkur'ani ba za su iya zama kulla iniji ta ma'atil insu wal jinnu ala an yi a tobi misali hada alkur'an la ya a tuna bi misali walau kana ba'abuhum li ba'adin zahira Allah ta'ala ce wa idza tutla alaihim ayatuna قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم da ka zance ne na mahalicin bayi din wanda kuma ba wani daga cikin bawa wanda zancen shi yake kama da zancen shi saboda zancen Allah subhanahu wa ta'ala zance ne na hakimun hamid gwani wanda ya san abin da yake dorawa ya san inda yake ajiyewa ba shi da wato daddar a kai sannan kuma abin yabo ne a cikin ayyukansa wala na ƙulu bi khalqihi sannan kuma ba ma cewa alkur'ani makhluq ne kamar yadda jahamiyawa da waɗansu daga cikin fandararru suke ganin cewa alkur'ani makhluq ne Allah subhanahu wata'ala shine ya halitta sa alkur'ani kalamullahi ne wal kalamu sifatun min sifatihi subhanahu wata'ala da haka zancen Allah ne wanda kuma zance sifa ce daga cikin sifofi na Allah subhanahu wata'ala baya daga cikin aqida tamu mu ce alkur'ani khalqun ne min khalqillahi subhanahu wata'ala wala nukhalifu jama'atal muslimin magana yace ba ma saba wa jama'a ta musulmi saboda jama'ar musulmai abinda suke kai shine alqur'ani kalamun lahi ne waɗanda suka fito yan tsiraru wanda suke ganin cewa alqur'ani makhluq ne wannan ba musulmai bane jama'a ta musulmai abinda suke kai shine alqur'ani wato kalamun lahi ne saboda lokacin da bawa yace alqur'ani makhluq ne to akwai ayoyin da ya karyata karyata aya ɗaya yana bayarwa zuwa ga kafircin mutum to shi yasa ce mu muna tare da jama'a ta musulmai ba za mu saba musu ba wala nukaffiru ahadan min ahli alqiblati bi dhanbin ma lam yastahillahu sadan ko malam yace mu ba ma kafirta wani ba ma kafirta ɗaya daga cikin ma'abuta alqibla wanda suke kallon alqibla suke sallah ba ma kafurta shi bi zambin malam ya stahillahu saboda aikata wani laifi da ya yi matukar dai bai halitta wannan laifin da ya aikata ba akwai bambanci tsakankanin laifi da bawa ya aikata da kuma halatta yin laifin mun gane da kyau lokacin da mutum ka tambaye shi kai me yasa kake shan giya ya ce ya san cewa haramu ce amma dai ya sha giya to ba za ka ce ya kafurta ba amma lokacin da ya zama to ga wani shi baya shan giya amma kuma ya ɗarme wa masu shan giya gida ya ce halaka suke sha ya ce ka kamuna aya wanda ta nuna cewa idan aka yi tsime da kaza da kaza da kaza wanda a wancan lokacin na ma'aiki ba kaza da kaza din nan aka ce haramu sai ka ce mai ai ma'aiki alayhi salatu wasalamu ka'idar da ya bada kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramu dukkan abin da yake sanya mayi wannan giya ne kuma dukkan giya haramu ne in dai wannan abin zai canza zai tayar da hankali zai cuɗan yawon mutu hankali to wannan haramu sannan kuma giya ne dukkan giya kuma haramu ce to idan ya ce shi bai yadda da cewa giyar da ake sha a yanzu haramu ce shi yana ganin ya halatta a sha ta bayan ka mai bayani nan to wannan ya kafirta ko da bai taɓa shan giya ba mun gane da kyau amma saboda mutum yana aikata laifi kabira min al-kaba'ir ba a cewa ya fita daga cikin musulunci kamar yadda wannan shine aƙida ta waɗansu daga cikin fanɗararru wata zilawa wanda su suna ganin cewa murtakibul kabira laysa bi musulmi mai aikata kabira min al-kaba'ir wannan ba musulmi bane mutumin da yake mazinaci ne ba za ka ce mai musulmi ba mutumin da yake modi ba za ka ce mai musulmi ba mutumin da yake shan giya ba za ka ce mai musulmi ba mutumin da yake cin riba ba za ka ce mai musulmi ba saboda wannan dukkaninsu kabira ne min al-kaba'ir mun gane da kyau to amma ahlus sunna shine dukkan mutum wanda yake aikata laifi mai girma amma shi ma da kanshi ya san cewa wannan laifi ne ba shi da ja a kai amma yake aikatawa baka taba ji ya ce wannan abin ya halatta ba ba za ka kafurta shi ba mun gane da kyau wannan kuma shine abin da ya kamata mu kula saboda cikin wato bawa'if akwai waɗanda suka karkacewa wannan hanyar sai zamanto sun kafirta waɗanda suke ahlul kaba'ir sannan kuma wala naqulu la yadurru ma na ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم والأمن والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة ما شاء الله ولا نقول sannan kuma mana ya ce mu bawa faɗa mu ce la yadurru ma al-imani dhanbun liman amila dhanbun laifi la yadurru baya cutarwa ma al-imani tare da imani liman amilahu ga wanda ya aikata wannan laifi din wanda wannan su kuma shine abin da murji'a suke kai idan ka ce kana da imani ka yi imani to imaninka dan ka aikata wani laifi cikin laifuffuka manya-manya mutumin da yake mumini ne ya sha giya la yadurru ya ci dukiyar marayu la yadurru ya yi zina la yadurru ya yi ya yi kaza la ya duru la ya kaza la ya duru su murji'awa suna ganin cewa bi akhiruna al'amala an musamman iman wato suna ganin cewa imani baya buƙatar a ce sai mutum yayi aiki dan haka aiki na banza aiki na laifi idan bawa ya aikata la ya duruhu matakal yana da imani mun gane da kyau saboda su suna ganin cewa imani shay'un wahid ne la yazidu wa la yanqus da imaninka da imanin abubakar Allah ya kare da da shi duk ɗaya ne da imaninka da imanin wane duk ɗaya ne ba sa ganin akwai a ziyaratu da kuma annukusan a cikin imani to wannan shi ma abu ne wanda bai dace ba imani yazidu wa yankus bi nususul qur'ani wa sunna yana karuwa yana raguwa yazidu bil bi ta'at wa yanqusu bil ma'siyah yana ta haɓaka ne lokacin da bawa yake tsa'a ga Allah yana tawaya kuma lokacin da ya zama bawa yana aikata sabo muna ganiya da kyau shi ne anan ya ce wala na ƙulu kuma ba ma faɗa ya zama to mun baiwa mutum lasisi don shi mumini ne ya je ya aikata duk abin da yake so ya damfaru wancan ya zalunci wancan ya cuci wancan amma dai imanin tun da yana da imani imanin shi shi zai sa daga ya mutu a kai shi aljanna kai tsaye wannan ba zai cutar da shi ba mun gane da kyau wa narjulil muhsinina minal mu'minin muna fata muna kauna ga waɗanda suke masu kyautatawa ne daga cikin mu'minai bayin Allah na gari an ya afuwa anhu Allah ta'ala ya kauda kai ya yafe game da abin da suka aikata na laifi a wannan gida na duniya wa yudkhilahumul jannata bi rahmatihi ya shigar da su aljanna da rahamarsa mun gane da kyau dukkan wanda ya mutu cikin bayan Allah na gari ba wanda za mu ce ɗaza'an ɗan aljanna ne shi amma dai muna kyautata mai zato yanda ya kyautata wa bayan Allah kuma ya kyautata alaƙa shi da Allah muna kyautata zaton Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mai kusakuran shi kuma ya shigar da shi aljanna da rahamarsa shi Allah ɗin ba wai da aikin shi wannan bawan nasa ba saboda aiki na bawa duk yanda ya kai wajen kwaleti da kyawu Allah ta'ala ba zai shigar da shi aljanna saboda aikinsa haka ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa a cikin hadithi ingantacce hadithin na na Aisha radiyallahu ta'ala anha da Abu Huraira wanda yana cikin sahihain manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa qaribu wa saddidu wa alamu annahu lan yudkhila ahadan minkum amaluhu aljanna قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة منه ورحمة أنا عائشة رضي الله عنها تتي مايكي عليه الصلاة والسلام يتي كيكو قري كدنغ كسنتر ديدي sannan kuma ku lazumci hanya kyakkyawa wajen ayyukanku ku san da cewa haƙiƙa ba wani ɗaya daga cikin ku wanda aikin shi zai shigar da shi aljanna sabai suka ce har kai ya ma'aikin Allah ya ce har ni sai dai Allah subhanahu wata'ala ya lullube ni da gafararsa da kuma rahamarsa to da haka dukkan wani mai kyautatawa cikin bayan Allah muminai muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kauda kai ya yafe mai kusakurai shi sannan kuma ya shigar da shi aljanna da rahamarsa ba wai dan aikinsa ba wala na amanu alaihim wato ba ma bayar da aminci ma'amuntu ga su mutane na kirki mace duk wani mutumin kirki muna da garanti dan aljanna aljanna ya tafi ba mu da wannan shi ne ya ce wala na shahadu lahun birjanna ba ma shaida da cewa suna aljanna kai tsaye duk wanda ya zamanto ba ma yake alaihi salatu wa salamu ne ya ba da labarin cewa a aljanna yake don ka gan shi ya yi ta aikata ayyuka na alkhairi kuma ya zo ya cika da alkhairi kada ka ce ɗan aljanna ne ƙaba iya abin da kake da shi ne za ka yi ce muna kyautata mai zatar ɗan aljanna ne amma ka ce ɗan aljanna ne ƙaban wannan ba ka da wannan hurumi ne amma wanda ma'aiki alayhi salatu wassalam ya ce ɗan aljanna ne irin su tsabitu ibn qais ibn shammas irin su abdullahi ibn salam irin su nana fatima radiyallahu anha irin su al-asharatul mubashshiruna bil janna irin ahlu uhudin ahlu badar ahlu ahlu bai ahlu bai ace ridwan waɗannan dukkaninsu ma ya ce alaihi salatu wasalam ya ce ‘yan aljanna ne irin su umair ibn al-humam ma ya ce alaihi salatu wasalam ya ce shi ɗan aljanna ne akwai da yawa wanda ma ya ce alaihi salatu wasalam ya kama sunansu ya ce ‘yan aljanna ne to mu yi imani da cewa ‘yan aljanna ne ba mu da shakka a kai sannan kuwa as-sahabatu umuman su ma ‘yan aljanna ne ni imani da haka saboda Allah subhanahu wa ta'ala ce radiyallahu anhu wa radu anhu bayan ya koro da aya ta ɗari daidai cikin suratu at-tauba ko ta ɗari da ɗaya wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wal ladina taba'uhum bi ihsani radiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahta al-anharu khalidina fiha abada dhalika al-fawz al-azim to mai iman da cewa sahabbai dukkaninsu 'yan aljanna ne to wannan haka ne haka kuma waɗanda ma'aike alaihi salatu wassalam ya ba da labari kan cewa 'yan aljanna ne irin misali akwai wata mata wanda take farfadiya a zamanin ma'aike alaihi salatu wassalam hadithin aqa ibn abi rabah wanda yana cikin bukhari da musulmi a tabbatar da haka yace qala ibn abbas ala uri kamra'atan min ahli aljanna kana so in nuna maka mace ta aljanna yal aljanna ga ta a duniya amma yal aljanna ce aqwa yace kuntu bala yace hadhihi almar'atu sauda atati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat ya rasulullah inni usra'u wa inni atakashafu fad'u allah li faqala an-nabiy alayhi salatu wassalam in shi'ti sabarti wa lakil janna wa in shi'ti da'awtu allah an yu'afiyaki فقالت يا رسول الله أصبر ثم قالت يا رسول الله وإني أتكشف فدع الله لألا أتكشف فدعا لها حديث عبد الله بن عباس وتبعر الله تذوت تنا فرفاديا lokaci zuwa lokaci aljannai suna kada ta zo ta ce ya rasulullahi ina farfadiya kuma idan aljannan suka kada ni wani lokaci ina tsire ci kai mun addu'a Allah ta'ala ya yaye mun wannan cuta da take damu maza Allah ce to ubaiwar Allah in kina so ki ɗauki haƙuri ki rungumi wannan ƙaddara da Allah ta'ala ya ɗora miki kina da kwai sakamako na aljanna kina da tukwicin gidan aljanna idan kuma kina so yi miki addu'a Allah ya baki lafiya ku to shikenan tace a ya rasulullah na yadda aljannar ai muke bukata ai haula halu dan dai ce amma da ya rasulullah abin da nake so a mun addu'a idan na fadin kada in yi tsire ci maza Allah ya mata addu'a kaga wannan ita ma il aljanna ce tare da cewa ma yake alaihi salatu wassalamu ya ce yana aljanna ce haka in muka doka irin su talha ibn ubaidillah da sautu talhata fi fi fi jayshi khairu min mi'atin aw kama qala alayhi salatu wassalam kamar yadda yake cikin wato musnad na al-imam ahmad da wadansu daga cikin littattafai na sunna to wanda ma'aiki alayhi salatu wassalam ya kama sunan su yace yan aljanna ne wannan ka fada ido a bude ba ka da shakka akan yan aljanna ne amma wanda ya mutu lokacin kafin ya mutu ayyuka na alkhairai ka san shi mutum ne wanda ya mulazimin musulmi mutum ne wanda yake da aqida mai kyau mutum ne wanda yake da tausayi mutum ne mai kaza mai kaza mai kaza sai ka ce wannan narju lahu alkhaira muna fatan zai samu alkhairi a wajen Allah wa nasallallahu an ya'fu anhu mun gane da kyau amma ka ce dan aljanna ne ko shakka karkai wannan in dai baka gaishe aljanna ba sai dai in kai ne baka shiga ba kada ka faɗa kana na yawwa to ai akwai wanda sun raba ta masu ki na ai su garanti suke baka ba inda ka dan yi musu wani abu to kai ba ka shiga na'am wa nastaghfiru li musiihim sannan kuma muna nema gafara ga dukkan mutumin da ya munana daga cikinsu wato dukkan mutumin da ya aikata aiki wanda yake la'asha cikin bayin Allah nagari muna cewa Allah ya gafarta mai cikin bayin Allah mumine wanda ya aikata asha muna ce Allah subhanahu wataala wa tajawuz an sayyi'atihi wa nakhafu alaihi kuma muna jiye mai tsoron azabar Allah subhanahu wataala ga shi wanda yake musiu mai munanawa cikin muminai wanda ya mutu amma kuma ka san cewa yana aikata wata kabira cikin kaba'ir da ka nema mai gafara Allah ta'ala ya gafarta bai wannan laifin sannan kuma kana je bai tsoron Allah ta'ala zai iya damkar shi saboda wannan laifin da ya aikata amma dai ka ce kawai dan wuta ne garanti baka da wannan baka da wannan yaqini saboda abin da yake kanka shine ka san da cewa wannan imani wanda bawa yake da shi ta dalilin wannan imani Allah subhanahu wata'ala zai iya kallon wani aiki nashi dan karami ya gafarta mai duk laifuffukan da ya aikata ga karuwa nan wanda hadisinta yana cikin sayar bukhari wanda ta zo hucewa ta ga wani kare yana ta fama da ishirwa ta cire takalmin da kafa ciki ta meƙa shi cikin rijiya ta janyo shi ta ajiye shi kare ya sha ta meƙa ta janyo sai da karen nan ya gama cikin shi wanda Allah sallama ce fa gushira lahabi aka gafarta mata laifinta saboda wani aikin na alkhairi da ta yi don haka aiki na alkhairi kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wasalam ce la ta haƙiran na minal ma'arufi shayan walau an talaka a haka bi wajihin ɓarkin hadithin abu dar wanda yana cikin sai musulmi kada ka rena aiki na alkhairi da za ka yi komun ƙanƙanta shi ko da ka haɗu da ɗan uwanka ne da sakakkiyar fuska wannan shi ma baka san ladan shi ba to ta dalilin wani ɗan aiki ɗan ƙarami bawa zai iya yi ya samu sauƙi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala matuƙar yana da imani wato wannan imanin ba zai bari ba a dawwamar da shi a cikin wutar wala nuqalliduhum sannan kuma dukkan waɗanda suke masu munanawa ne cikin bayin Allah mu'minai ba ma ɗebe musu ƙaunar samun rahama ta Allah subhanahu ta'ala. ba ma ɗebe musu ƙauna mu ce kawai duk mutumin da ya mutu yana cin dukiya ta riba ɗan wuta ne ce ai ba gaba lokacin da ya zo dab da mutuwa ma ba gaba waɗansu shirme da yake da hayaniya da sauransu halbuga kai shi yake da bangon katanga da sauransu tun daga nan malakai suka fara kilwa shi a ce za ka in kaje ka inda a ce za ka kashe kunnen ka a gindin kabarin shi sai ka ji ana dim dim ana baya halitta ka yi haka na eh matukar dai ka san mumini ne to ka yi haƙuri ka yi ta nema mai gafara Allah subhanahu wa ta'ala zai iya azabtar da shi saboda wannan laifi mai girma da ya aikata kuma ya mutu yana aikata shi. amma kuma ba ka cewa ba shi ba rahamar Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda hadithin abu sa'idin al-khudri wanda yana cikin sunan abi dawud manzala sallama ya ce kana rajulani min bani fi bani isra'ila mutawakhiyin fa kana ahaduhuma yuznibu wal akharu mujtahidun fil ibadati fa kana la yazalu mujtahidu yara al akhar ala dhanbi fa yaqulu aqsir فوجده يوما على ذنب فقال له أقسل فقال خلني وربي أبعث علي رقيبا فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة فقبض أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين فقال للمجتهد أكنت بعالما أو كنت على ما في يدي قادرا وقال لذلك المذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي وقال للآخر اذهبوا به إلى النار قال أبو هريرة رضي الله عنه والذي نفسي بيده أو بقد أو تكلم بكلمة أو بقى دنياه وآخرته حديثنا أبو هريرة نبرا أبو سعيد الخدري با ما يجي عليه الصلاة والسلام يجي أقول أن سمتاني أما كيري وقدامي تكي أم بنو إسرائيل لا يمتم كيركي ne ɗaya kuma mutumin banza ne ɗayan mutumin kirki ɗin duk lokacin da ya ga wannan mutumin banza yana aikata laifi yana mai wa'azi ya ce mai ka daina da sauransu to wata rana ya ce mai ka daina ce ka shafa mun lafiya ka kyale ni da mahalicci na an turo ka zama to mai la'akari a kai na ce to Allah wallahi ba zai gafarta maka ba ba za ka shiga aljanna ba to da ya faɗi haka sai Allah ta'ala ya amshi ransu sai suka haɗu a wajen Allah sai ya ce wa shi wannan akar maka Allahu mujtahidi yace akunta bi aliman ka san ne au kunta alama fiye di qadir ko kana da iko akan abin da yake hannuna yace kai mala'ikai ku samu wannan bawon na cikin aljanna da rahmat shi kuma da yake da cha cha cha din nan ku kai mushi wuta mun gane da kyau to wannan bayanan nuna akan cewa ba kuma in kaga mutumin banza kalka mishi magana ko kuma in mutumin banza yana kan aikin banza aka mishi magana kuma ya ce a kyale shi a shafa mai lafiya wannan yana nuna akan kada bawa ya rudu da aikinsa kada bawa ya rudu da aikinsa lokacin da kai kake ganin kai mutumin kirki ne halka ce wane ba zai shiga aljanna ba wane ba zai samu rahama ta Allah ba yana mumi wannan ba naka bane da Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ga wani aiki nashi karami ya gafarta mishi saboda alladhi ya ta'alla ala Allah kamar yadda mai ce alaihi salatu wassalam ya fada cikin hadisin Jundab wanda yana cikin sayo Muslim wani mutum ya ce wallahi la yaghfiru Allahu li fulani fa qala Allahu azza wa jalla man alladhi ya ta'alla alayya alla aghfira li fulani faqad ghafartu li fulani wa ahbadtu amalaka hadisin Jundab wanda yana cikin sayo Muslim mun gane da kyau wal amnu wal'iyasu yankula ne an millatin islam wal'amun aminci ya zama to mutum ya baiwa kanshi garantin cewa shi dan aljanna ne ko kuma ya baiwa wani garanti na cewa shi dan aljanna ne ya amintu daga azabar Allah afa aminu makrallahi fala ya amanu makrallahi illa alqawmul khasirun wal iyasu da kuma ɗebewa kauna daga samun rahama ta Allah subhanahu wataala qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih إلا الضالون ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون من gane da kyau to mutum ya zamanto ya baiwa kanshi garanti 100% ya amuntu sannan kuma ko ya zamanto ɗebewa kauna ya ɗebe kauna daga samun rahama ta Allah ya ce wallahi suwana ba za su samu rahamar Allah ba wanda Allah ta'ala ya ce ba za su samu rahamar shi ba idan ka ce ba za su samu rahamar shi ba wannan kayi daidai mutumin da ya mutu yana shirka ka ce wannan da shi da aljanna sai dai ya ji labari amma dai shi ba ɗan aljanna ba saboda haka Allah ta'ala ya faɗa amma kawai bawa yana cikin mumine yana cikin ɗaya daga cikin musulmai ya mutu ya zamanto ka ce ba shi ba aljannar Allah subhanahu wa ta'ala wannan baya dacewa shine ce wal amnu amuntuwa daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala ka ce ba zai shiga wuta ba ɗan aljanna ne garanti kana da garanti ko kuma al'iyasu ɗebewa ƙauna daga samun rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala wannan yankula ne an millatin islam suna cirewa mutum daga addini na musulunci duk mutumin da zai zamanto ya baiwa kan shi garanti shi ɗan aljanna ne haka dukkan wanda ya mai biyayya ɗan aljanna ne haka dukkan wanda ya gan shi ma ɗan aljanna ne haka wanda ya ce yana son shi ko bai gan shi ba ɗan aljanna ne haka ma wanda ya ga wanda ya gan shi shi ma ɗan aljanna ne ya yi ta raba aljanna da ya ƙarshe ce kai don wanda ma yake da sunan shi shi ma ɗan aljanna ne kaga wani abin ya yawa mun gane da kyau haka kuma wanda shi kuma kullum zafi kullum zafi kullum zafi karmala kabulatar a ajiyo shi kawai da ka ɗan yi abu kana ya ce kafarta ka fita daga musulunci wancan shi ma kafarta wancan shi ma kafara mun gane da kyau waɗannan guda biyu suna fitar da mutum daga cikin musulunci shi yasa ce wasabilul haqqi bainahuma li ahli al-qibla wato hanya ta gaskiya wanda bawa ya kamata ya shiga shine bainahuma bawa ya zama to bainal khawfi war raja'i ya dinga kallon laifin shi ya dinga jin tsoron Allah subhanahu wata'ala zai damke shi da wannan laifin da ya aikata sannan kuma ya dinga sawa ran zai samu aljanna saboda aiki na alkhairi da yake kaza da kaza da kaza lokacin da ya kallaci janibin alkhairinsa sai ya zama to ya sa mai farin ciki wajen ci gaba da aikin alheri lokacin da ya kallaci janibin sharrinsa sai ya zamanto ya shiga cikin tsoro sai ya fara istighfari da salati sai ya zamanto a kullum bawa ya zamanto bainal khawfi war raja kada ya rinjaye da bangaren arraja akan bangaren alkhawf kada ya rinjaye da bangaren alkhawf akan bangaren arraja saboda murji'a da mu'tazilawa a haka suka halaka murji'awa su suka rinjaye da bangaren arraja mu'tazilawa su suka rinjaye da bangaren alkhawf khawarijawa da sauransu wanda sun suna ganin cewa laifi dan kadan zai iya tura ka jahannam su kuma murja'a suna ganin laifi inda ya girman shi kowane irin girma ne gare shi inda kana da imani dan aljanna ne to sai ya zama to alhasana din baina sayyi'ati baina sayyi'atayn tsakankanin munana guda biyu take mun gane da kyau ce to wasabilul haqqi bainahuma li ahli alqibla wato hanya wanda take ta gaskiya ga waɗanda suke ma'abuta kallon alqibla shine bawa ya kasance bainal khawfi war raja saboda zamu ga cewa akwai gurare da dama wanda Allah subhanahu wataala ya kawo al khawfi war raja a guri daya a cikin sura a cikin aya daya inna rabbaka da sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim nabi ibadi anni ana laghafurur rahim wa anna azabi huwa al azabul alim ghafiriz dhanbi wa qabilit tawbi shadidil iqabi dhil qawli bayan waɗannan kuma akwai ayoyin da za a ga cewa suna ɗauke da rahaba bayan su yi magana akan rahaba kuma sai su yi magana akan azaba irin za mu ga cikin bakara Allah ta'ala bayan ya yi magana akan abin da ya shafi kafirai innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatun wa lahum adhabun adhim sai kuma yi magana akan munafiqin wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir idan kaje kaje kaje can fattakun narin lati wa kudu hannasu wal hijara uiddatin likafirin sai aka aje wannan faifai ana sai aka bude kuma sabon faifai mubashirin ladina amalu wa amilu salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama rizqu minha min thamaratin rizqan to haka ya kamata bawa ya kasance bainal khawfi war raja wannan a rayuwar shi ta yau da gobe kenan amma lokacin da bawa ya zo daf da rasuwa ana so ya rinjayar da bangaren arraja akan bangaren al-khawf saboda ma'aiki alayhi salatu wa salam ya ce la yamutan na ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna hadithin jabir wanda yana cikin sahih muslim na'am ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق نعم وال... نعم ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه bawa baya fita daga cikin imani face dai saboda musan abin da ya shigar da shi cikin imani din bawa baya fita daga imani daga cikin musulmai face sai yayi musan abin da shi ne ya shigar da shi daga cikin ya shigar da shi cikin mu'mini ya shigar da shi cikin imani din lokacin da bawa ya zamanto ya yi musan wani abu wanda yake ma'alumu min addini bil darura ne amma cikin arkanul iman ko cikin arkanul islam ya yi musan wani daga ciki ya ce shi sallah bai yadda farilla ce ba to ya warware wa kanshi abin da ya shigo da shi musulunci saboda musulunci yana da kwai rukunai lokacin da ya ce bai yadda ba da zakka zakka yana ganin cewa wata uktul jizya ce yar jizya ce dan me za a ce yayi musulunci kuma yana cikin musulunci kuma a cikin dukiyar shi ma a dinga yi mai buta da kulli sai ya bada kaza ya bada kaza lokacin ba bai musulunta ba an ce ya bada jizya kuma yanzu ya bayan musulunta a ce kuma ya bada zakka ce kai wannan abubuwan kawai biya abubuwa ne to sai zaman to yayi musan rukunin zakka cewa ba ba rukuni bace daga cikin rukunni na musulunci wanda abubakar Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya ce wallazina usibiyadi law qatilanna man farraqa بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني إقالا والبخاري في رواية عناقا ولهما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على مله to da haka abin da ya shigo da bawa cikin musulunci shine kuma yake fitar da shi lokacin da ya musu da shi yayi musan shi wal imanu abin da ake nufi da al ibad wal iqraru bil lisan shine furici da harshe ya zamanto bawa ya yi furici da harshe game da abin da ya shafi kalma ta imani sannan kuma ya zamanto abubuwa nagari suna fitowa da kan harshen shi wata suliku bilijinan da kuma gaskatawa da zuci ya zamanto zuciyar shi cike take da imani da ita wannan yin kalmar da ya faɗa a kan harshen shi fadar kalma ta la'ilaha illallahu muhammadu rasulullahi a kan harshe kadai baya fa'idantarwa sai lokacin da ya zamanto zuciya cike take da imani da abin da kalmar ta kunsa amma in ya zamanto gashi mutum ya ce la ilaha illallah amma hakan din ba zai sa ba ba zai hana shi bai je yi wa wani sujada ya ce la ilaha illallah hakan din ba zai hana shi bai tafi wajen boka ya ce la ilaha illallah hakan din ba zai hana shi yayi tsahi ba da sauransu to kaga ashe iya daga baki ne kalmar la ilaha illallah amma a zuci zuciya ba ta nutsu da ita ba mun gane sai ya zama to an samu al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil janan sai kuma al'amalu bil arkan ayyuka daga bai aiki daga bai na'am wa jami'u ma sahha an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam min ash-shar'i wal bayan kullu haqqun na'am ana hada والإيمان واحد وأهله في أصله سواء والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى وملازمة الأولى نعم والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن طيب وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم dukkan abin da ya inganta daga wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dukkan abin da ya inganta wanda aka rawaito shi daga wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam min ash-shar'i na shari'a a bangaren alqur'ani da sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam wal bayani kullihi da bayani gabaki ɗayan sa wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam yayi shi a cikin sunna shi ya tabbata to haƙun wannan gaskiya ne kada ya zamanto bawa yana da ja a kai dukkan abin da ya zamanto ya inganta jingina shi zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama imma ya zamanto yana ɗaya daga cikin alkhabarul mutawatir ko kuma yana ɗaya daga cikin khabarul ahad to bawa ya zamanto ya yi imani da shi iya abin da yake bukata shi ne ya ji ingancin wannan hukunci da aka ce ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa shin ya tabbata ko bai tabbata zuwa ga ma'aiki ba matukar ya tabbata zuwa ga ma'aiki alaihi salatu wassalam to wajibi ne akan shi ya imani da shi wajibi ne akan shi ya gaskata saboda gaskiya ne kuma kamar yadda wato Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun hakanan sunna ita ce al-masdaru thani wato tushe na biyu wajen abin da ya shafi koyon hukunce-hukunce Allah subhanahu wa ta'ala ba zai baiwa alkur'ani kariya shi kadai ba da kyale sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba tare da ya hore mazajen da za su bata kariya ba cikin bayinsa na gari dan haka lokacin da ka samu hadisi an ce maka wannan ma'aiki alaihi salatu wasallam ya faɗa iya abin da zaka yi tambaya akai ingancinsa ya inganta ko bai inganta ba aka ce ma ya inganta ba ka da jawabi shikenan ka zauna lafiya wal'imanu wahidu imani she'un wahidu abu ne guda ɗaya imani abu ne guda ɗaya amma wa ahluhu fi aslihi sawa'un ma'abuta imani cikin asalin imani ɗin daɗaya suke mun gane da kyau cikin asalin imani daɗaya suke amma wajen abin da ya shafi attafawut wajen a wato abin da ya shafi furu'at na imani a nan ne ake samun goce-goce mun gane wani ya fi wani wani ya fi wani shi ne ce wata fagulu bai nahun fifiko tsakankaninsu su masu imani ba wai ana ganewa fifiko ba ne tsakankanin masu imani ta hanyar shekaru ko ta hanyar girman jiki ana ganewa imani fifikon imani ne tsakankanin su ahalul imani bil khashiya da tsoron Allah wattuka da kuma kiyayewa dokoki na Allah lokacin da bawa ya zama to yana da kai khashiya yana jin tsoron Allah subhanahu wataala yana kiyayewa dokoki na Allah daidai gurgudu iya gurgudan karfinsa to yafi bawa din da ya zama to shi kuma yana bin son zuciyar shi baya kiyayewa dokoki na Allah baya jin tsoron Allah akwai abubuwan da yake aikata wanda sun ci karo da abin da Allah ta'ala yake so mun gane kuma khalafatil hawa da kuma saba wa son zuciya lokacin da bawa ya zamanto ya sakawa zuciyar shi ragama ta ja shi din inda take so ta kai shi to za ta kai shi zuwa ga halaka ne أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وملازمة الأولى لكما لزمتر أبن ديف داتي واقباوة وانا ذا مقاتي واتكم باين الله سبحانه وتعالى تكم مؤمني أنا صام التفاوت بينهما أو بينهم ana samun attafawutu bainal mu'mini wani ya fi wani wajen kiyayewa dokoki na Allah wani za a gan shi la ba bihi yana da kokari wajen karatun alkur'ani yana da kokari wajen kaza yana da kokari wajen kaza wani kuma za a gan shi wajen karatun alkur'ani din ba za ka ce mai sifir ba amma dai a ƙasa yake wajen sallah din a ƙasa yake wajen azumi din a ƙasa yake wajen kaza din a ƙasa yake to kowanne daga cikinsu za ka tabbatar mai da cewa lalle musulmi ne amma wane a zahiri ya fi wane duba da cewa wane ya fi wane kiyayewa dokokin Allah saboda alhukumu bi zahir kamar yadda Umar dan Khattab Allah ta'ala ya kare da shi ya faɗa cikin wato asar wanda al-Imam Bukhari ya kawo cikin littafin sai ce innal wahya qad inqata wa inna ma na'khudhukum al-'ala bima zahara lana min a'malikum فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس إلينا من سريرته شيء وليس إلينا من سريرته بشيء الله يحاسبه في سريرته ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة wato umar dan khattab yace wahayi yanzu ya daina sabkowa daga sama dukkan mutumin da wa inna ma na akhudhukum al'ana bima zahara lana min a'malikum a yanzu za mu kama ku ne da abin da ya bayyana a gare mu na ayyukan dukkan mutumin da ya bayyana mana alkhairi ya nuna mana abin da ya dace wannan za mu amintar da shi za mu kusanto shi wajen ba mu da alaƙa da abin da ya shafi zuciyar shi Allah ta'ala shi zai mai hisabi dangane da abin da yake cikin zuciyar shi dukkan mutumin da ya bayyana mana sharri lalata to ba za mu kusanto da shi wajen mu ba sannan ba za mu bashi aminci ba ko da ya ce zuciyar shi mai kyau ce wayan qala inna sariratahu hasana ko da ya ce abin da ya koya a zuci mai kyau ne ba za mu bashi wannan garantin ba za mu bashi wannan yarda din ba saboda abin da ya bayyana to al'aula bawa ya zama to ya lazumci al'aula abin da yafi dacewa da shi wani za ka ga yana isuwa bil muhimmi ya bar al'aham akwai abubuwa za ka gani guda biyu ne dukkaninsu na alkhairi ne amma wannan muhimmi ne wannan kuma ahammu ne to ba wanda zai zama to yayi wadatu da almuhimmu ya bar al'aham wannan ba shine ba kamar yadda malamai suke cewa al'aqilu shine wanda zai iya ganewa alkhairai guda biyu kuma ya gane cewa wannan yafi wannan ya tafi wajen wanda yafi mun gane da kyau bil amsalati tattadhul maqal lokacin da aka gayyace ka daura aure abokinka ya gayyace ka ijabatu da'awa wannan yana daga cikin haƙƙi na musulmi ko ba daga ciki yana ciki ko shikenan an ce daura aure karfe 4 da rabi ake da kai daura aure ka fito karfe 4 zaka yi la'asar sai makwabcinka ya ce yaron shi ya rasu ko kuma iyalinsa ta rasu ko wani dai nashi ya rasu kuma za a yi jana'iza yanzu zuwa daura aurenka mai muhimmanci ne ko ba mai muhimmanci ba ka halarci ga wannan a yi sallah da kai a kai shi makwantai abin da shi mai mahimmanci ne kowa mai mahimmanci ba wanne ya fi mahimmanci cikinsu masha Allah to ya ce to shi tun da dai har ya yi ɗinki ya shirya yanzu wanka ne zai yi hutu masallaci yana wanka ta kafar baya ma zai fita ya tafi can wajen ɗaura aure ɗaura aure yana da mahimmanci ka amsa ijabatu dawa la'alla kuma za ka iya zuwa a halarci ka yi sallar gawa ɗin a kai abin da shi in ka dawo ko baka samu daura aure bayan ka je ko gaisa da shi an gama to amma za ka ga wani ya fifita shi tun da dai an gayyace shi daura auren nan ita wannan gawa din nan yanzu ne abin ya zo shi bagtatan ne to a je a yi wanda aka gaya mishi daga baya zo shi an zauna da shi anan ka ga yayi yayi almuhimmu ya bar al'aham ga wanda zai tashi da kiratu guda biyu ga wanda kuma in yaje Allah ba a san ba ko kira din kato ɗaya zai dako na laifi na laifi na'am mun gane da kyau wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman mu'minai dukkanin su gabaki ɗin su masoya ne na ar-rahman yana mai littafin al-furqan baina awliya'i ar-rahman wa awliya'i shaytan yana ina ina ganshi da shi to mu'minai dukkanin su masoya ne na ar-rahman Allah subhanahu wa ta'ala wa akramuhum inda Allah mafi karamcinsu a wajen Allah wanda ya fi kowa matsayi a wajen Allah mafi girmansu wa atba'uhum aqwa'uhum mafi biyayyarsu ga Allah wa atba'uhum lil qur'an wanda ya fi su bin alqur'ani bin dokoki na alqur'ani wannan shine wato aulal mu'minin shine akramu kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce kuma ga aya nan cikin suratu al-hujurat Allah ce inna akramakum indallahi atqakum haqiqa mafi karamcin ku a wajen Allah shine wanda yafi kowa kiyayewa dokoki na Allah maiki alayhi salatu wassalamu an tambaye shi man akramun nas yace akramun nas atqahum qalu laysa an hadha nas'aluka qala fa akramun nas yusufu nabiyullahi ibn nabiyullahi ibn nabiyullahi ibn khalilullahi قالوا ليس أنا هذا نسألك قال فعما آدن العرب تسألوني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا ما يجي عليه الصلاة والسلام أن تنبيش دنجني دا أكرم الناس يجي أكرم الناس شين أتقاهم لله wanda ya fi su kiyayewa dokoki na Allah saboda haka Allah ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani suka ce ba wannan muke tambayar ka ba yace a kuna tambaya ta ga wanda ya fi kowa kyawun asali shine Annabi Yusuf annabi yusuf dan annabin allah ne annabi yaqub babansa dan annabin allah ne annabi ishaq kakansa badadin allah ne annabi ibrahim alaihi salatu wassalam suka ce ba wannan muke tambayar ka ba yace fa amma ajinil arabi tasaluni khiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fil islam idza faqahu to anan ya kamata a ce mun kwana duba da cewa lokaci yayi insha Allah ta'ala a karatu na gaba za mu tashi da kan wal imanu huwal imanu billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk